بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أكرمكم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa ahlus sunna da muka haɗu a wannan unguwa Loris Park cikin garin Accra jamhuriyar Ghana ina karanta mana gasar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon wannan ziyara mai albarka ziyara saboda Allah ziyara don tunasar da ‘yan uwa littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu ina addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan ziyara da aka karantar da mu alƙur'ani da sunna maluman da suka yi mana wa'azi tun daga farko har zuwa wannan lokaci da su da alarammomi da suka ja baki da sauran 'yan agaji da suka zauna da sauran wayanda suka saurara gaba daya duk Allah shi ba mu lada domin mai karantarwa in ya tsaya ya riga karantarwa ba kowa wa zai karantar babu saboda haka yana bukatar mai sauraro shi ya karantar kai ka saurara duk ku samu lada al'alimu wal muta'allimu sharika ne fil khair da malami da mai sauraro ana kantar da shi suna tarayya cikin lada cikin ayyukan alkhairi Allah ka ba mu wannan lada yanzu muka saurari babban sakatare janar ya karantar da mu hukunce hukuncen aure yadda ya kamata mu zauna tsakanin iyalanmu yadda ya kamata mu kiyaye wasu dokoki in shika ya zo me ya kamata a kula da shi addinin musulunci ba wasa ciki musamman aure manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya karantar da mu cewa akwai wasu abubuwa kamar guda uku wanda su ba a wasa da su in ka yi wasa da su sun zama gaskiya in an yi su da gaske dama gaskiya ne aure idan idan mutum ya ce na aurar da ‘yata gare ka ka ce na karba ja wasafa nake maka ina aure ya ɗauru idan mutum yana zaune da matarsa suna hira sai kuma wasan ya shiga ya shake in kin yi wasa sai in sake ki a sake ni mana na sake ki shiga uku ja ka sake ni a wasa fa nake wasa nake shiga ya tabbata saboda haka a musulunci aurarwa da shika ba a wasa da shi sai na uku lokacin da akwai bayi yantawa idan mutum na tare da bawansa sai ce ya yanta shi daga baya ce wasa ne babu ya yantu ya samu yanci saboda haka wayannan abubuwa guda uku a musulunci idan ka yi su da gaske jiddu hunna jiddu wa hannu hunna jiddu in ka ce da gaske kake dama gaskiyar ce in ka ce da wasa kake sun zama gaskiya saboda haka ba a wasa wayannan dokoki da aka kanta da mu dokoki ne na Allah Allah da ya ce mu yi sallah mu yi azumi mu ba da zakka mu je aikin haji shi ne kuma ya ce a kiyaye aure kar ka yi wasa da aure shi sa Allah ke wa tilka hududullah وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه نعم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإنت وتلك حدود الله وإن وتلك حدود الله مم.
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه كما يتي وتلك حدود الله يبينها وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون kenan kaga wannan dokoki ne na Allah Allah yana bayyana mana نعم.
ba a so mu yi wasa da dokoki na Allah subhanahu wataala don haka wajibi ne kowa ya rike iyalinsa irin yadda addini ya karantar ya yi ƙoƙari ya ba su tarbiyya irin na musulunci ya mutunta su ya martaba su in yi wannan ya nemi zaman lafiya ga Allah subhanahu wataala domin ya girmama dokoki na Allah wanda ko duk ya girmama dokokin Allah Allah madaukakin sarki zai girmama shi ainihin wato lada saboda haka a sai kenan ya zamanto wajibi mu kiyaye kada mu yi wasa zalik wa man yu'azzim sha'irallahi ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب kamar da Allah ya bayyana alamomi na addini yayi magana akan aikin haji yayi magana akan ainihin wato shirka Allah subhanahu wataala yayi magana akan ƙarya da sauransu sai biyo baya da irin wannan ayoyi don ya gwada maka abubuwa da aka bayyana maka dokoki ne na Allah kada ya zamanto kayi wasa da dokoki na Allah duk wani abu na addini sha'air alamomi na addini ka girmama shi girmama shi alama ne na tsoron Allah ya ku bayin Allah kada mu yi wasa da wannan Allah ya ba mu ikon kiyaye aure da dokokinsa mu zauna da iyalanmu lafiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umu bayan nan mun saurari Sheikh Aminu Gabawa ya karantar da mu ya ja hankalinmu akan ibada mai muhimmanci wanda ya kamata mu ƙara kiyayewa dokoki na Allah Allah ya sanya mana wato waɗansu dokoki da yake so mu kiyaye su mu bi su mu yi aiki da su don mu samu lada a wurin saran tashin kiyama Allah ya wajabta mana yin sallah ya wajabta mana yin azumi ya wajabta mana yin zakka ya wajabta mana aikin haji haka nan kuma ya wajabta mana kiyaye tauhidi sanin Allah subhanahu wata'ala to sai ya ɗauko matsala guda don ya ƙara jan hankalinmu akan muhimmancin abin da ke kashe talauci tsakanin al'umma ya yi magana kan zakka da hikimomin da ke cikin zakka wanda inda mawadata za su fidda zakkan nan kamar yadda Allah ya yi umarni a raba shi kamar yadda Allah ya yi umarni da mafi yawa daga cikin al'umman musulmi sun samu wadata a ƙasar Najeriya ina ba da wani misali wani bawan Allah mai dukiya ne yana ban labari yace cikin mawadata na Najeriya akwai mutum guda yace mutumin nan kuma ba wanda aka san shi ake ganin ya fi kowa kuɗi a Najeriya ba ko a Afirka ba a cikin masu kuɗin Najeriya ne da bai zamanto ya shahara da kuɗi ba amma da zai fi da zakan dukiyarsa shi yadda ya san shi yace Najeriya ana da local government ɗari bakwai da saba'in da hudu haka ne yace to dukiyar wannan bawan Allah da za a kaddara a gidan masallaci na juma'a a kowace lokal na Najeriya mutum ɗaya tak na da dukiyar da in ya fita zakarsa na shekara ɗaya na iya gina dukkan masallatan juma'a a lokal gamin ɗari bakwai Najeriya. Allah ya ba masu arziki irin wannan. Amma kuma har yanzu mu muka fi kowa kuma talauci a arewacin Najeriya. Ya kamata mawadatanmu su ƙara zuwa malamai su karantar da su yadda ake fidda zakar nan. A yi zakar saboda Allah subhanahu wa ta'ala in ka haƙi ba da zakka ko baka fidda shi ba kai wa kanka rowa to dukiyar za a tattara shi a kuma ƙona ka da shirin tashin kiyama. Allah ka kiyashe mu. cikin magabata manzon Allah ya karanta mana wani hadisi wani bawan Allah ya fidda sadaka zai bayar yana so ya ba da sadaka sai ya fito da shi yana ganin wani bawan Allah matashi sai ya mika mishi ke ga sadaka yana ba shi sadaka ya karba washe gari labarin sai ya yadu a cikin gari jiya wani barawo ya samu makudan kuɗi na sadaka aka rinka hira a gari wannan bawan Allah sai ya ji labarin cewa sadakan da ya bayar a sai barawo ya bawa sai ce ya Allah sarki ya tabbata gare ka ina so in sake fara sadaka sai ya ɗauko sadaka in ya ga yaro matashi sai ya kauce sai ya ga wata baiwa Allah a kan hanya sai ce baiwa Allah ga sadaka sai ta karba washe gari labari sai cika gari cewa wance karuwa mazinaciya jiya an ba ta wani kuɗi mai yawa ta samu sadaka washe gari sai ce ya Allah na ba da sadaka amma kuma ya fada a hannun barawo sannan na wake bayarwa ya fada a hannun karuwa mazinaciya ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ina so in sadaka sai ya sake ɗaukar sadaka in ya ga saurayi sai ya kauce mishi in ya ga mace ya kauce mata sai ya ga wani kamamme yana tsaye kan hanya sai yake bawan Allah ga sadaka yana karɓa labari sai cika gari washe gari cewa alhaji wane mai kuɗi a garin nan jiya an ba shi wani maƙudan kuɗi mai kuɗi ya samu ƙarin kuɗi sai dawo ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka sadakar da na yi na farko na ba ɓarawo na biyu na ba karuwa na uku na ba mai dukiya ya Allah ban sanya zan yi sadakar da za ka karɓa ba wannan bawan Allah sai aka sanar da shi ko ne ta hanyar mafarki ko ta hanyar ilhama aka ce mishi Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan sadaka naka duka. Wanda kai sadakan nan na farko ka bashi, babu abin da ya sanya shi wannan sace-sace sai talauci. Yanzu tun da ya kama wannan kuɗi, ya tuba, ya zama mutumin kirki ya daina sata. Wannan baiwa Allah talauci ya sanya ta yin karuwanci. Tun da samu wannan sadaka, ta tuba ta daina karuwanci ta zama mutumiyar kirki wannan bawan Allah mai dukiya dama baya kyauta baya sadaka bai taimako da ka bashi dukiya sai gane yanzu a sai akwai bayan Allah da suke sadaka shi ma dalilin wannan yanzu ya tuba ya koma wa Allah ya kama yin sadaka kare ke da sadakokin sa Allah ya karba wanda zai ce eh to ni ma dama abin da ke sa da ke a'a ka ji tsoron Allah ka gyara ayyukanka ka kyautata kar ka zamanto cikin fasikai masu saɓawa Allah ka koma wa Allah ka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki in an dogara gare shi yakan buɗe maka ƙofofi na arziki duk mutumin da ya mayar da roƙo ya roƙi wannan ya roƙi wannan to Allah baya barin shi haka sai ya ƙara buɗe mishi ƙofa kuma na talauci wanda yake da shi yana roƙo kullum yana cikin tashin hankali saboda haka in Allah ya baka ka gode wa Allah in an nemi taimako ka taimaka in kai haka sai Allah ya ƙara sanya wa dukiyanka albarka muna addu'a wa'annan wa'azuzzuka da muka saurara daga farko wa'anda aka yi cikin harshen zabarmanci da kuma wanda aka yi da Hausa duk muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya sanya albarka mai yawa dare yayi kuma akwai program gobe Allah ya yarda wanda za a yi a shama ya kamata mu takaita a sabbin al'umma a samu aje a huta don kuma iya sauraron wa'azi na gobe insha Allah ina addu'a wannan ƙasa ta Ghana Allah ya ƙara sanya albarka ba za mu gushe ba muna ƙara muku addu'a kuna fuskantar lokacin zaɓe Allah muke roƙo ya zaɓa muku shugabanni na ƙwarai masu adalci waɗanda za su yi adalci wa wannan ƙasa su yi adalci wa al'umman wannan ƙasa dalilin shugabancin su ƙasar ta zauna lafiya tattalin arzikin ƙasar ya farfado musulunci da musulmi su samu walwala addinin musulunci ya samu tagomashi ya samu goyon baya duk waɗanda za su yi mana irin wannan Allah ka ba su mulki kuma ka sanya albarka ci waɗanda in sun samu za su yi zalunci za su ci al'umma za a shiga kakalika yi musulunci zai samu takura Allah kar ka ba su Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka zama da mu lafiya mu ma muna neman addu'o'in ku kasar mu Najeriya Allah ya zama da ta lafiya Niger Allah ya zama da ta lafiya Togo Mali sauran kasashen nan Benin da duk kasashen da suke daura da mu muke makwabtaka Allah ka ba mu cikakken zaman lafiya ka ba wa duniyar musulmi zaman lafiya ka taimaka wa ƴan uwanmu da ake gallaza musu a ƙasar Palestine ya Allah ka ba su ainihin wato taimako ya Allah ka yi musu maganin abokan gaban su abokan gaban mu Allah ka taimaki musulunci da musulmai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi